وما به قد وقع الشهادة وطلب العود فلا إعادة وشاهد برز خطه أرف نسي ما ضمنه فيما سلف لا بد من أدائه بذلك إلا مع استرابة هنا إلا مع استرابة هنالك والحكم في القاضي كمثل الشاهد وقيل بالفرق لمعنى زائد وخط عدل مات أو غابت فيه فيه بعدلين وفي المال اقتفي والهمس إن يقدم وقيل يؤتمل في كل شيء وبه جرى الأمل تو علم عند الله يجي ويشهد الشاهد شهد zai zo ya ba da shaida bin ikirari da ikirarin mutumin da zai ba da shaida a kan shi wannan min gairi ishahadin ba tare da sai an kafa shi shaida ba zai iya zuwa ya zai ba da shaida alal muktari a bisa magana abin zaɓi kasan shaida ɗin akwai shaidan asali akwai shaidan shaida shi shaidan asali ba buƙatar shaidar da shi kafin ya ba da shaida amma shaidan shaida wannan dole sai an saka shi a matsayin shaida an laƙana mar sannan yake ba da shaida ma'anin shaidan asali kana gurin kana zaune aka yi abin tun farkon abin har ƙarshe duk gaba ɗaya ka ainihin kiyaye amma ba a ce ma ka zama shaida ba amma a gabanka aka yi komai sai yanzu rikici ya faru aka je kotu aka ce waye shaida ko ba a neme ka kana da daman ka je kotu ka ba da dalla dalla dallan yadda aka yi min gairi ishari ba sai an shaidar da kai ba wannan shine ainihin zababben magana mutum ne ya yi ikirari ko a majalisa ana zaune ana hira yace kai ni fa wallahi yanzu nauyi yayi yawa a kaina wani nauyi yace wallahi wane yana bina dubu ɗari wane yana bina dubu hamsin wane ya faɗa da bakin shi kana ji kaga bai ce ka zama shaida ba sai yau rikici ya da shi da wannan wanin da a nan majalisar ya ce yana bin shi dubu ɗari ya ce bai taɓa bin shi ko kobo ba to za ka iya zuwa ka je ka ba da shaida a gabana ya ce wani yana bin shi kaza yauwa to wannan min gairi ishadin ba sai an sa ka shaida ba amma za mu je babin shaidan shaida shi shaidan shaida ba zai amfani ba sai an saka shi misali kaman a ce shaidan da ya aka yi abin a gaban shi shi ne yake ba ku labarin yadda aka yi yau rikici ya faru shi wannan shaidan ba shi to kai ba zai wuka je ka bada shaida ka ce a gaban mu wane a gaban shi ba za a karba ba in ana so a karba shi wannan shaidan ya kafa ka shaida akwai rikici da zai taso ni ni ne shaida akan wannan abin amma ba na zaton zan kai wannan lokacin ina gari ko ba na zaton zan iya zuwa in ba da shaida amma wani ka zo ka zama wakili na ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi in ya kafa ka a shaida za ka iya zuwa ka je ka tsaya a matsayin shi sai ya zamo kai din shaida ne na wannan shaidan ko wakili ne na wannan shaidan sai ka je ka ba da shaida to wannan dole sai an shaidar da kai amma wannan wanda ya ɗauki shaida daga ikirarin asali mai ikirari wannan min gairi ishadi ba sai an shaidar da shi ba amma shi din ma bisharɗi an yastawibar kalama da sharaɗin sai ya game jin maganan gaba ɗaya minal muƙirri daga mai ikirari ma kan shi ɗin albada'a wata mama sai ka ji maganan tun farko har ƙarshe don in ka yanki magana a tsakiya ko ya fara ba da labarin baka ji ƙarshen ba ko ƙarshen ka zo ka tarar baka ji farkon ba ba za ka ba da shaida da wannan ba saboda ba mamaki abin da ya faɗa na farko ya warware na ƙarshen ko kuma ba mamaki ya fara maganan tab ai wani nauyi da ya hauni wani ma ya bi ni dubu ɗari wani ma bi ni ya tabbatar kafin ya faɗi yadda ya yi warware sai ka tashi a gun kaga ba zai ka je ka bada shaida ba dole sai ka ji tun farko har ƙarshe sannan za ka je ka bada ainihin shaida ka game kuma jin maganan gaba ɗaya tun farko har tsakiya har ƙarshe gaba ɗaya ba abin da ka bari wa ma bihi qad waqa'a shahada dukkan abin da shaida ya auku ciki aka nemi ku zo ku ba da shaida kuka zo kuka shaida aka rubuta aka yi komai aka ajiye wadu libal audu sannan aka nemi maimaita wannan shaidan fala'i ada babu maimaitawa akan ku saboda gudun rikici kun zo ku ne shaida an rubuta abin nan an gama komai sannan daga baya sai aka ce da Allah shaidan nan da kuka bayar ku zo ku ƙara bayarwa a rubuta sai a ce fala i'ada saboda gudun rikicin kar a je ana so a yi cuwa-cuwa ne bayan an ji an warware wancan a sake ɗauko magana na biyun nan a sake shigarwa shi ma ya zama wani shaida na wani yaƙi yawwa sannan kuma ko a kotu mutum ya ji ya ba da shaida an karbi shaidan shi an rubuta an tabbatar daga bayan an nema ba dole ya je ba saboda kaga zai zama wahalar da shi kenan ko aha shine yace fala'i ada babu da babu aini maimaitawa wa shahidun barraza kaga shi yasa ma yace fi masaila min ash-shahadat mas'aloli na abin da ya shafi shaida wa shahidun shaidan da barraza yayi fice wajen adalci wanda kowa ya san mutumin kirki ne khaddahu araf ya gane rubutun shi gashi nan ga sa hannun shi shi ya shaida akan abu kaza sai dai nasiya ma ban manahu ya mance abin da wannan ainihin abin ya kunsa ma'ana ya mance lokacin da aka yi haka amma da ya gani gashi nan shine ya rubuta shine ya sa hannu shine komai in ma sani ne ga ya tabbatar da wannan rubutun shi ne amma ya mance yadda abin ya faru fi ma salau cikin abin da ya wuce ya gama iya tunanin shi ya kasa ganowa amma rubutu kan ga ya tabbatar da nashi ne to yanzu labudda ba makawa min ada'ihi ya ba da shaida bizalik dogaro da wannan rubutun tunda ai dole ne shi ya rubuta kuma mantuwa din ya danganta da mutum wani zai iya manci abu gaba daya ya yi iya kokarin tunawa ya gagara saboda haka dole ya je ba da shaida da wannan rubutun illa ma'asira batin hunalik sai dai idan an gamu da ainihin kokonto hunalik a canan kama na da aka kawo din gashi ya tabbatar da rubutun shi amma na anya ni fa nu arata din ina dan kada kan kuma ga wannan kan bi abin da to an samu wannan kokantan ba zai yiwu ba saboda ba mamaki wani ne iya kokari ya gane irin rubutun shi ke rubuta yawa sai in baya kokanto wal hukumu fil qabi to hukunci cikin alkali da aka zo hukunci sai wani ya ce wannan hukuncin ranka da ɗaya ka taɓa yin judgment a kai ka rubuta ka yi komai ya bincika ya gano gashi nan inda ya rubuta ya yi komai amma ya gama iya tunanin shi ya kasa tuno yaushe aka yi wannan abin ka gayi bai halatta a kotu bayan an yanke hukunci kuma wannan kes din a sake zuwa a sake maimaita shi ba duk abin da alkali ya riga yanke ya riga yanku in ka ga wannan abin ya tashi sai an samu ainihin zalunci zahiri ko an samu an saba wa ainihin nassi kadai amma an ba haka wani alkali ko yanzu alkali misali a matsayinka na alkali amana aka baka na ainihin shari'a lokacin da ka zo za ka yanke shari'a za ka yi bincike a akwal na malamai za ka dudduba ka ɗebo akwal ɗin ka zo ka ajiye a gabanka amanan da aka baka ka duba wannan kes ɗin a cikin wannan akwal ɗin wani ƙauli ne ya fi dacewa ya fi zama maslaha kana da daman ka ɗauki ƙauli a cikin akwal na malaman malikiya ka yanke hukunci amma fa har kai ɗin in dai ka riga ka zo ka zauna an taru ka yanke hukunci da wannan ƙaulin to ya zama doka ba daman juyowa baya ba zai yiwu bayan ka yanke kuma ka ce kai ni ƙaulin ibrahim kasim ɗin nan gaskiya bai mun ba zan fasa in yi da na ashabu zai mu ce baka isa ba amma kafin ka kan kana da daman ka iya kokarin ka ka duba ka ga wanne ne ya dace to kayi hukuncin an gama an wuce gun ana nan ana nan sai aka sake shigar da wannan karan akan ka hukunta sai wanda ake kara ya kiran ka da wannan abun fa ka riga ka yanke na yanke e yaushe aka gaya mar din yana binciko ya bincika sai gashi nan hakika yayin amma shi a tunani shi ya rasa yaushe yayi to yanzu hukuncin alkali shi ma ka misali shahidi kamar hukuncin shaida ne dole zai aiki da wannan rubutun ya tabbatar kawai amma wakila kaga wannan magana shine mutamad ba wakila wasu malamai suka ce bil farki akwai bambanci tsakanin alkali da shaida saboda me limanin za'idi saboda ma'ana mai daɗuwa na bambanci tsakanin alkali da shaida ai shi alkali duk abin da ya yi baya yi shi kaɗai musamman akwai izar wanda kafin kai hukunci sai kayan ki hanzari akwai shaidun izar akwai kuma a majalisar kotu din akwai ainihin amintattun mutane wanda a gaban su aka yanke saboda haka dole sai ka bincika ba zai yi kai aiki da sanin ka ba ko da ka gani gashi na rubutun kaɗin ne tunda shi shaida zai yiwu ya rubuta bai san ma waye shaida akan wannan abun ba amma kai alkali ba zai taba yiwu a ce ranar da aka yi abin kai kadai ne ka rubuta ba saboda haka wasu malamai suka ce alkali ba zai amfani ya dogara da wannan rubutun ba dole sai ya nemi shaidu sun tabbatar da an yi wannan abin wa khaddu adilin yau kuma rubutu ne na adili da ya rubuta ya ba da shaida akan abu wanda shi wannan adilin gaba ya faku ba a mata ya rasu ya zamo ya rasu amma an samu rubutun shi cewa shi ma shaida ne akan wannan abin ko an samu sanin ɗin shi in yanzu a zamani ne au gaba ko ya faku baya nan yanzu ba a san inda yake ba amma an samu sa hannun shi da sunan shi da tabbatarwar shi cewa shi ma shaida ne to uktu fi fi bi adilai ne za a wadatu da adilai guda biyu fi cikin wannan takardar da ya rubuta sai mu ce wane ne ya rubuta wannan eh to a samu mutanen kirki adilai wanda suka san wane suka san rubutun shi su zo su tabbatar mana da cewa wannan rubutun wane ne sai mu yi amfani da wannan rubutun wajen karban shaidan shi wannan mutumin tunda ai abin da mutum ya rubuta da ainihin mutumin da ya faɗa da harshe ya ji kusan abu ɗaya ne wafil malik tufi an bibi wannan cikin abin da ya shafi dukiya an rikicin akan dukiya ake yi to za a yi amfani da wannan abin da adili ya rubuta ya rasu din wal hubsi hakanan abin da ya shafi hubusi amma shi hubusi sharadi in ya kadum idan ya gabata ya daɗe ya zamo an ɗau lokaci amma sabon hubusi ne kasan shi hubusi akwai bambancin shi da sauran haƙoƙi hubusi zai wuya a ce gashi an ba da hubusi amma shaida guda ɗaya ko guda biyu zai ga kusan duk unguwar da aka ba da hubusin kowa ma zai iya zama shaida to saboda haka hubusi kafin a yi amfani da rubutun shaidan da baya nan ko ya mutu in ya kudum sai hubusin ya gabatu ya zama tsofon hubusi yanzu misali kamar gidan bazan fare din nan da Umar mai saje bayar hubusi kaga ai abincin muna yara muna je amma ai ba mu halarci gurin ba ba mamaki yanzu ka ce a kawo shaidun da lokacin da ya bayar hubusi ya zo ya bayani suke nan ba mamaki ba su to irin wannan an samu takarda a rubuce na wani adalin mutum mutumin kirki aka samu shaidu suka tabbatar da wannan rubutun wane ne za a karbi wannan shaida amfani da shi amma idan sabon hubusi ne wanda bai wuce shekara ɗaya ko biyu ba wani ya tara jama'a ya bayar hubusi ba bukatar wannan takardan kawai a kawo mutane tunda abu ne wanda in da gaske an yi din baya buya shi yasa ya ce wal hubusu in ya kudu wakila wasu malamai suka ce yi utamal za a yi amfani da wannan rubutun adalin da ya mutu ko baya nan fi kulli shay'in a cikin dukkan komai ma ba wai sai abin da ya shafi dukiya ko busi ba ko a harkan aure ko a harkan ainihin yan tabawa ko a me za a yi amfani da wannan rubutun kuma wabihi jaral amal da wannan magana na biyu da shi aiki ya gudana a ranar talifin kaza ka fil gaibati mutlaqan